إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الناس لقد كثر الشكاوى من كل جهة من اقتطاف وقلة المطر وغلاء السعر وظلم السلطان وموت الفجأة واضطراب الأمن نعم كل هذه موجودة في هذه الأيام ولا منكر له أما تذكرون أيها الناس أنه من كسبنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وروى الإمام الأبراني وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاء التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم صححه الألباني في سلسلة فجزى الله رسولنا الكريم خيرا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقد ذكر الداء ووصف الدواء فإن كنتم حقا تريدون الخروج من المشاكل أيها الناس فامتثلوا أوامر الله واجتنبوا محارمه تفلحوا فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي هو في وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يا كوئين ومسلمي musani cewa abu ne da ke zahiri cewa koke-koke ya yawa wayo wayo ya yawa nan da can fitintunu sun yawaita babu shakka fitina ta ko'ina ta mamaye al'ummar musulmi da al'ummomin duniya gaba ɗaya sace-sacen mutane ya yawaita kowa ya sani ga ƙarancin ruwan sama da kuma jinkirinsa sannan ga hauhawa farashi sannan ga zaluncin shugabanni ga mutuwar fuji'a da ta mamaye mutane an mutane ba sa luwa ga yau an tashi mutum lafiya an yi karin kumalo da shi an yi wasa da shi amma kafin ya jarka an ce mutum ya mutu ba amma san me ke damunsa ba ga kuma rashin zaman lafiya ta ko'ina kala kala gaskiya ne wannan abubuwa da mutane ke koke da kansu a kansu abu ne da kowa na iya gani ba zai iya musu wa'annan abubuwa din amma abin da muke cewa wannan koke da mu mutane muke yi cewa bala'i yawa kaza da kaza ina mafita ‘yan uwa musulmi ba ma iya tuna cewa waɗannan abubuwan abin da hannunmu ne suka aiwatar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa zaharar fasadu filbarri wal bahari bima kasabata aidin nas banna da fatuntunu sun bayyana a bayan ƙasa sun bayyana a tuddai amma waɗannan fatuntunu bala'i da faru ba haka kuma suka faru ba abin da mutane suka yi shine ya zama result ɗin shi wannan abin da muke gani sata mutane kashe-kashe sace kuɗin gwamnati almundahana da duk wannan bima kasabat aidin nasu abin da mutane suka yi ne result ne na ayyukanmu kaman kayi jarabawa ne a baka result akan wannan abin to wannan fa duk fatuntun muke gani fa sakamakon abin da mutane suke yi ne kamar da Allah maɗaukakin sarki faɗa cikin sautin rum ya kun yawa musulmi Allah ne haka ne liyuziqahum ba'dal ladhi amilu Allah yana haka ne dan ya dandana mana kaɗan daga cikin abin da mutane ke ba fa duka bane Allah ke sakon akan shi kaɗan ne cikin abin da mutane suka yi amma la'allahum yarji'una Allah haka ne wai ko dan musulmi sai tunani su dawo su gyara al'amuransu su domin idan kana cikin bala'i kaga kana abu kaga Allah na taba ka akan abin da kake Allah na son ka ne idan ya maka wani ya taba ka haɗa ka da matsaloli kala kala sai ka ƙi falamma nasu ma zikiru bihi fatana alaihim abwaba samawati abawus samai idan Allah ya maka abu ya maka abu ka kasa ganewa sai buɗe maka kofa rayuwa ta zama mai daɗi walwala ta samu amma ka sani wannan kuma kira gallaye ne wannan masifu da muke gani Allah ne dan mutuna cewa wai me muke nemi mutane ya za mu fita daga wannan matsala din amma matsalar kullum laifin shugabanni muke gani yan rufa'i matsala kaza shugaban kasa buhari kaza gwamnatin yahuda kaza wane ne kaza da kaza su muke kallo ba ba wanda ke tunani waiwaye kalli nashi aikin tukuna wanne irin contribution wa irin gudunmawa ya bayar wajen lalace al'umma da samar da wannan matsaloli dukkan mun ba da wannan taimako akan wannan halin da ake ciki a cikin Najeriya cikin mu ne ake duk wani abu zamu ji hadisin manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da haka ya uwa musulmi da wanda suke jiran za su ji labarai za su sai kafafen yada labarai mu sani fa mu ne za mu fitar da kamar gacin wannan matsala din fa mu ne za mu fitar ba wa mala'iku ne Allah zai aiko su tsara mana abubuwa ba in suka zo babu ba wani dan mala'ika zo kuma magana ta lalace kenan don haka mu din ne za mu gyara yan wa musulmi idan har muna so fa mu fita daga cikin wannan matsala din to yan wa musulmi mu gyara mu bi abin da Allah madaukakin sarki ce shi kenan mu bar abin da ya hana abla umar allah ƙara masa yadda da ibn abbas roto hadisi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama wata ran manzan allah ya ce abla umar ke cewa annabi ya wayo ya kalli muhajirai sai ya ce da mu ya ku taron muhajirai ina neman tsari idan aka jarabce wasu abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su sai annabi umar zai ce to ni ba na fatan ku muhajirai allah jarabce ku da wannan masifu din amma wasu abubuwa ne guda biyar aka jarabce ku da su to ku jira abubuwa guda biyar za su zo muku annabi ya ce lam tazhal fashatu fi qaumin qattu alfasha ba ta taba bayyana cin wasu al'umma ba hatta yuqlinu biha har ya zama suna bayyana da wani alfasha din illa fasha fihi muqaun face annoba ta mamaye wannan mutanen alfasha ga ta nan kala kala ne bata bayyana ba ina ne alfasha yanzu kunya ba ta a cikin mutane maza da mata 'yan mata da matan aure da zaurara duk an cire kunya dattawa malamai ustazai duk an cire kunya alfasha ta bayyana ƙiri-ƙiri an san wani ga saurayin shi nan wani kaɗan aboki ma sai tura kanwashi wajen abokin shi ya san tana friendship da aboki kaza waccan matar da waccan ta san waccan tana saurayi a waje kaza ta san tana zuwa hotel kaza kowa ya san irin abin da ake faruwa sai dai kai baka yin watakila kai ustazi ne yayi tsaunin su baka san wannan duniya ba amma duniyar da ake ciki laqad wato an bayyanar alfasha yadda manzon Allah ya siffanta ta samari za gansu a bakin titi da 'yan mata suna wasan banza ta ina ka je ka samu da ɗorewa da cinya da cinya an matse a cikin gida unguwanninmu duk gashi na ana gani wannan ba alfasha ba ce to kuma sai mu jira Allah mana da kyau bayan an hana an ce kar a yi wannan dawo makarantar ran da na ga wata yarinya a nan bakin titi bakin kasuwan nan ta sa nakita wata na gara nakita ta wuya tana matse mashi suna wasan cakulkul a bakin titi saurayi kato da budurwa gashi nan sun taso daga wata makaranta kuma iyaye kuna da gudunmawa da kuke barwa makarantun da ake lalata muku tarbiyya kun ga ɗiban ya kuna kaiwa wajen su tara su ba ɗin ta musulunci ba abinda ake makarantu ba ɗin musulunci ba ku ɗebi kuɗin ku na rasa irin wannan mutuwar zuciya irin wannan mutuwar zuciya da kangarewa Allah maɗaukakin sarki da son duniya kawai da mutum na so in ya iya turanci ya yi physics chemistry biology sai je kai shi makarantar da ya san ba tarbiyyar Allah za a bashi ba tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana san da wannan abun kuma da kuɗin shi za a yi wannan abun kuma wani irin shi mutuwar zuciya ne da mutuwar tunani mutane suke da shi sannan kuma muna so Allah mana da kyau muna so Allah sauka mu da ruwa mai albarka mu samu rayuwa mai kyau ta yaya ta wace hanya duk hanya za mu fusatar da Allah mu fusatar ko kai kake da mata na fusatar kai kullum baka ba ta abin da ke so ba kana da ma'aikata a ma'aikata ka ba sa maka biya baka ba sa abin da suke so ba ballantana Allah madaukakin sarki ya ce kar ku kaza kaza kan mu yi da gas haka in wa musu mu gyara da kanmu mu ne za mu gyara matsalar sai Allah gyara mana to haka annabi ke cewa ba yadda alfasha ta bari cikin al'umma face fa sai masifu sun zo na farko sai annoba ta fara cikin al'umman nan kala-kala virus corona ce wace ce lasa ce wace ce fiba ne duk za ku yi ta jin su kala-kala watakila ma don wasu yara da wasu bayan Allah suke nan ne Allah ya sauka mana wasu abubuwa wallahi da ba mu san irin bala'in da mu ɗauka cikin duniyar nan ba sannan manzon Allah sun ke cewa wal auja da cututtuka da ba a san labarin sa ba wanda can da ba a da bayan su ba a da labarin su HIV ne ko da za a ce HIV an je laboratory an kirkiro ta ne ai sakamakon abin da muke yi ne inda ba mu yi Allah ba zai ba su taron su su kirkiro wannan abin wato na ballantana zama wani wasifa ga cututtuka nan kala kala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su taba ke tauke tauye ma'auni ba tauye ma'auni zaka auna masara zaki auna gwangwanin abin nan gurjiya ko gyada to sai Allah ya haifar da wani bala'i shi ma ma'auna a kasuwanni ma'auna a wurare sannan kuma kamar da malam sa'adi ke faɗa tafsirin wai lilil mudaffifina ba wai awo na kwano ko tiya kawai ba awo na magana in kalmar mudaffifi akai sai Allah shi ma na kasul mikiyal ne shi ma wal mizan idan abu ya kama ka da wani na na zalunci zaka bata shi zaka cika mai awo amma idan zama na adalci ne yabo na abin da ya cancanta ba sai ka nakasa wannan naqasul mikiyal mizan shi ma muna yin haka ɗin a cikin mutanenmu ba ma yi adalci a cikin magana shi ma ni kusanin mikiyalin mizan ne ba ma yake a cikin abubuwa to duk sanda mutane suka haka ba manzon Allah ke to su jira fa abin da ya faru shine Allah zai ce su da fari fari zai daukan a ce babu ruwan gaba daya kamar yadda hadisin gaba yake faɗa gaba hadisin gaba ke faɗa abin da yake nufi shine ga ruwan watakila sai Allah zare albarka a cikinsa ko kuma zama ruwan ya yi karanci kamar da yake cewa ba ma dan ba dan dabbobi da suke bayan ƙasa ba mutane da Allah bai ba su ruwa ba da sai Allah ɗauke ruwan gaba ɗaya sannan manzan Allah ce na biyu da za samu sakamakon nuqsan mikiyan shi da mutane za su samu shiddatul mu'una tsananin ɗawainin rayuwa ba a ciki yanzu tsananin ɗawainin rayuwa ga yanan farashi kullun tashin gauran zabo ake cewa yana kuma haka ne gashi nan kowa yanzu cikin tsoro ke mai ɗaɗaya wanda ke shirin aure ma tsoro ke na yi auren ko ka yi saboda me yana ganin me zai je faru kowa yana ganin abin nan da in kana jarin naira miliyan ɗaya yanzu ta koma ba ta kai naira dubu ɗarin kwanakin baya ba ta kare mai miliyan goma ɗarke yana makyarkyata ne zai ƙarasa lafiya ko ba zai ƙarasa lafiya ba saboda matsalolin rayuwa ko muka jawa kanmu shi ma da zaka je ka same shi a kasuwa zaka same shi akwai nuqsanul mikiyali watakila yana friendship da wata yari a wani wai kuma yana ta faɗa kai wannan rayuwa an shugabanni ba adalci shi mai adalci ne tukuna balantina kira shugabanni ba adalci ba shi da alcin shi ma wajen rusultana alim kuma sai Allah ɗauku da azzalumin shugabanni wanda sun ga danne ku kuna ji kuna ta ihu su sa su sa bakin tubaro su sa auduga su toshe kunnuwa aikinmu ne ke haifar da wannan abun manzan Allah sa ke cewa walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su ki bada zakar dukiyarsu ba su hana dukiya su ki bada zakka face sai Allah madaukakin sarki ya hana su ruwa gaba daya idan mutane suka ki bada zakka Allah zai hana su ruwa gaba daya sai ko sai dai dan dabbobi a bada wannan ruwa din kuma ku duba zakka yadda ta zama ma baka ma jin labarin ta in kaga zakka shine a da mutane ana ba su 200 500 ita ce zakar da ake barwa kuma zai fitar mai da zakar wai shine zai fitar ina fatan fahimta to ya san abin da ka fitar wa ya sani ko sai riba ce satin da ka kaɗa rawa kawai shi kenan zakka ana samu a samu malamai tun da ba a da su'at ba da sa'i sa'i ba gwamnatin musulunci a yanzu da ke existing a Najeriya ko kuma abin nan to sai a samu sa'in baka sa'i a samu malaman ango kuma ne sai maka hukunci sai maka hisabi a dukiyarka nawa ka tara nawa a banki nawa kaza a fidda kuɗin amma kai kawai ka fito ka ba da abin da kake so shi kan kace kai zakka sannan ya ake yin zakkar ruben da masu kuɗi suke kewaye da al'umma mutane amma talaka kullum cin kunci suke shi dan shi yana makaranta mai tsada ta biliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza dan talaka na ne ya kasa zuwa firamare saboda bai da kan zuwa makaranta ya'yan shi sa kayan sallah kala kala kala kala shaddoji manya manya dan wannan kuma ya tafi tsirara yana kun shiga cikin al'umma wanda inda za a kula da zakkar keke da keke al'umma musulmi za su samu sauƙi a cikin rayuwarsu akwai lissafi da malam jafari allah cikin da rahama ya ce a kano kawai in za a fi zaka biliyan nawa za a tara ka ɗauka masu biliyan miliyan fa ba biliyan ba miliyan arba'in arba'in a kano mutum nawa ne miliyan arba'in arba'in wanda yana da ita tana nan ajiya miliyan arba'in guda nawa za a samu mafi kanci a samu mutum ɗari ko to ko a nan fa ana da naira miliyan ɗari kenan don ko nan miliyan arba'in za ka ba da miliyan ɗaya ne kawai ana da miliyan ɗari a nan fa ballantana masu miliyan tamanin tamanin masu miliyan ɗari da ashirin za a cire miliyan uku uku so ɗari a ba ku duba littafin fa amma mutane sun ƙi wannan kuma suna so sannan a gwamnatin suke za su dandanna mutane allocation waje kaza man fetur a fito da shi su zo su ce gwamnati sun bayar alhalin kago ɗin na can ba a ma juye ba kago ɗaya sai a mai alki a fidda kuɗin shi ya kai so biyar Allah shi kyauta ko kuma da haka ake arziki kuma talaka sanan suna ta burin su ma sun samu irin wancan kuɗin Allah shi kiyaye annabi yake cewa walam yunqusu ahdallah wa hada rasuli suna mutane ba su danye ba za su tauye alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah ba illa salata alaihim addu'a min ghairihim sai Allah hada su da abokan gaba da bagacin su ba fa akhadhu ba'da ma fi aidihim su an shi abin da ke hannun su shine duk sanda mutane suka bar koyewar Allah saboda koyewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya hada su da masifa ku je ku abin da ke faruwa a Falastinu idan aka zo aka cakuɗe da falastinawa da yahudawa kana iya tantancewa ba ka iya tantance tsakanin falastinan da yahudawa sai wannan ya ce allahu akbar ne ya ɗauki dutse ya jefa wancan kaga shi da bindiga san gane wannan shine bai hudun amma da za a cire za a aje bindigar aje dutsen da allah akbar ba ka tantance su ba sun warware alkawarin allah maɗaukacin sarki sun yi aski irin yan iska irin arna su ma da haka muna ji ga kudus ɗin nan ta gagar mutane sai kuma azabtar da mutane suke wayoyo kuma ba mu fita har kuma sun shirya ba saddauna Allah ji kanshi da rahama da shi da mala abakar gumi sun taba ka samu yasa arafat a wancan lokacin cewa yasa arafat wannan zaluncin da yahuda suke muku da dandanne ko da suke din nan da wannan struggle da kuke muna baka shawara ka janye maganar kaumiya ma'ana kaumiya arabiya ma'ana ku janye cewa ku larabawa ne kuna fighting na ƙasa ne ko abin nan ku juya abin ya zama jihadi ne na musulunci saddauna ce mu sai mu kawo muku sojoji daga najeriya mu haɗa mu yaƙi wannan mutane mu kore su a wajen nan sai yasa arwa ke cewa a ai su ba zai ba cikinsu akwai kiristoci akwai wane ne ba zai a ce abin ya zama jihadi ba saddauna masu baki ce ku ba ku gushewa cikin wahala duk wanda saddauna baki a duniya ba wanda bai taɓa kamawa ba duk wanda saddauna baki ku je kunce tarihi ku gani wannan magana ce littafin manufata na malam abubakar gumi Allah shi kiyaye don haka idan muka shirya ma kunga ko najeriya mu musulmi da muke muna ta cewa billahi lazi idan muka taku ba ma gyarawa muna ji muna gani waɗanda muka rera muna kallon su kaskantattu za zo sun ga gasa mana ayaka Allah shi yayi amma ku rubuta nan ku aje wa ma lam tahkum aymatun bi bi kitabillah duk sanda zama shugabanni ba sa aiki littafin Allah wata khairu ma anzalallah ya zama suna da zabi cin abin da Allah ya saukar in sun ga dama su wannan wannan kuma su ce ba su aiki da shi ba su wanga wa an kwaskwarima suna masa wayo a samu yan iskan malamai su ringa wa an kwaskwarima eh nan ma akwai magana ai akwai magana biyu akwai magana uku ko magana ce wace ce daidai ita ake nema bawan Allah amma saboda a lalata hukuncin Allah ta ce ai matsala kaza an ma yi sabani akan ta an ji an yi sabani menene daidai abin da Allah ke so abin da annabi ke so ashe ba Allah ce fahimta na za ta fi shayin faruduhu ila Allah wa rasuli ba to me yasa ba zan mai da abin wajen Allah ga manzon Allah ba to in aka hada baki da shugabanni aka bada baki da malamai to babu shakka ya zama ana dokokin Allah wayo ana musu kwaskwarima to babu shakka a jira abin da faru Allah zai dora maki akan mu kamar yadda ke faruwa kasar saudiya kiri-kiri a ce wai kasar saudiya wanda ke kusan 100% mutanen saudiya musulmi ne ba cewa an kira masu coci ana abin nan wai suna ganin bar zama moderate da haka ne zai sa duniya ta anshe su sun manta wannan abin za shi ne Allah zai cire hannu akan taimakon da ke musu ya hada su da masifa a cikin rayuwarsu muna fatan Allah tsare ya ƴan wana musulmi muna fatan Allah Allah saka manzon Allah da wannan kyakkyawan bayin da ya mana ya ƴan uwa musulmi mu san cewa kun ga manzan Allah faɗa mana matsalolin da muke ciki kuma ya mana bayani dalla dalla na maganin matsalar idan muna so mu gyara to mu kishiyanci wasu abubuwan da kishiyoyinsu sai mu samu nasara mu nisanci abin da Allah haramta mu yi abin da ya ce mana mu sani kuma Allah maɗaukakin sarki kamar da farashin sotar radi ba fa ya canzawa mutane hannun suke sai suka canza idan kuna zaune cikin wahala Allah ba zai canza wana kuna zaune cikin jin daɗi da ni'ima Allah ba zai zara jin daɗin da ni'ima ba kawai haka kurun sai in kuka canza kamar ce inna Allah la yaghayyiru ma bi qaum inna Allah la yaghayyiru ma bi qaumin inna Allah la yaghayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim Allah haka kurun kuna cikin ni'ima ba zai zare ta hada ku da masifa ba sai in kuka canza sai Allah zai hada ku da masifa sannan kuma Allah ba zai canza muku daga wannan masifar ku shiga ba sai in kun canza ta kuna amma duk za mu zura ma ta wayoyo a ce ana ta addu'a kawai a yi kunuti a wane ne wannan fa a fa gyara abin da ke faruwa a danne sos din matsalolin tukuna don haka yan uwa malamai a tashi a karanta da al'umma shugabanni kuma su zama su ji da biyayya ga malamai abin da suke gaya musu kai zama izza da girman kai yasa su rinka kangarewa suna ganin su ga abin da kamata su yi saban abin da malamai suka gaya musu abin ka da Allah ka ba mu lada Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka mana maganin matsalolinmu Allah ka nuna mana daidai ka ba mu ikon bin daidai ka yana mana laifuka da kurakuranmu ka ba mu ikon gyarawa Allah ka cusa mana tsoron kai Allah madaukakin sarki Allah ka zata mu da da'a gare ka Allah ka ji kan malamu da malam malamu mu Allah ka samu gama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar nan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid